ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليستبتغ الله تعالى wadda ya ba mu ikon haɗuwa cikin wannan masallaci in ɗauko littafin gwarada don kai ne wato waɗannan don fara daura ta musamman ga wannan aji namu mu'assasatul manar li akibatul mannan lil ilmi wat ta'abbud wal ikhlas kamar da muka faɗa wannan daurar ta shafi yan wannan aji ne kawai wato ɗalibar makarantarmu ta mu'assasatu wato mu'assasatul manar li akibatul mannan muna safiyar asabar nau ga watan jumadal tara ga watan jumadal akira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1442 wadda wannan kuma ya zo daidai da 22 ko da uku 23 ga watan januwari shekara ta 2020 miladiya manufarmu karanta waɗannan littattafai guda uku cikin kwana biyar duka muna so mu sauke su da izinin Allah cikin kwana biyar akwai nazmu musallasi qutruk nazmu musallasi qutruk da manzumatu mi'atul ma'ani wal bayan na al-imam ibn shahina sai kuma kitabul bulga fil farq bain al-mudhakkar wal mu'annas littafin farko ana danganta shi ga al-sheikh Abdulaziz bin Abdulwahid wato akan ce kuturu littafi na biyu kuma littafin al'imami ibn shakina alhanafi littafi na uku kuma na al'ambari Allah ya masa rahama so manzuma ta musallas ta kuturu ko ibn kuturub manzuma ta kuturub ba ɗaya ba ta kai baitucukan ba su kai guda ɗari ba dukkansu in kun duba za ku ga ba su kai baiti ɗari ba ba su wuce baiti casa'in da hudu ko haka ne so in za mu karanta guda ashirin kullum in mun zauna kini cikin kwana biyar muna iya kammalawa baitutukan balaga kuma na ibn shekina guda ɗari ne so su ma in muna karanta ashirin daga yau zuwa ranar laraban allah da za mu sauki albulga fil farqi bainal muzakkari wal mu'annas gaba ɗaya in kun duba shafukan ba su wuce page ashirin ba ko page ashirin da wani abu dukansu in kullum za mu yi page biyu ko in ce falle biyu za mu iya sokewa da izinin Allah ko ya zirge tsura kaɗan su da haka dai muna sa ran sauke littafin gaba ɗayansa a cikin kwana biyar Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ƙa'idar ajin kuma duk wani wanda zai zauna a ajinsa ya zama yana da littafi ba zama ne kawai za a yi na karatu ne za a yi na aji da kowa lallai inda zai zauna a ajin lallai ya zama yana da littafi kuma an fara da shi sai an gama da shi in an fara sai an gama karatuttuka da muke yi a nan masallaci ma'adiratan akwai karatu da muke yi na na masallaci yau muna karanta nihayatul alam so muna ba da haƙuri in Allah da za mu ci gaba sati mai zuwa da karatun nihayatul alam da na riyadu salihin da sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan karatuttuka ba za mu samu daman yin su ba a wannan makon waɗannan littafai ne za mu karanta ga ɗaliban ilimi littafan nan guda uku Allah ya taimake mu rabbi yasra in bi rahmatika za mu fara da littafin farko kamar da ke cikin littafin naku musallas na ibn al-qutr asalin musallan na ibn al-qutr ba waka bane shi yayi su ne a rubutun zube daga baya ne wani malami ya mai da su waka ngai ne ko ابن القطرب lakabinsa ne sa masa aka yi saboda sa da himmarsa wajen zuwa makaranta amma cikakken sunansa ana masa alkuliya a ce abu aliyin muhammad bin mustanir bin ahmad annahawi al-lughawi al-basri ba an fi sanin shi da ƙuturub wannan lakabinsa ne malaminsa ne ya sanya masa ƙuturub malaminsa siboyehi domin almajirin siboyehi ne shi ne ya sami suna ƙuturub in an ce ƙuturub maƙesuwa ake nufi kun san maƙesuwa ba wanda ya san maƙesuwa a nan yawwa malam sani makesuwa ina wata ‘yar dabba da haka tana tashi da daddare tana haske eh baka ce ‘yar karama kestu haka take eh ok to sunan akan ce galibi muka ce akan ce mata makesuwa a ƙasar kano lokacin da muka zauna makestu ko to ita ce kuturu za ga tana tafiya tana tana wuta haka an ga ne ko inda daddare ne amma har da rana tana tashi sai duk da rana ba za ka ga wannan wutan ba ita ba ta hutawa kuma ita ba ta bacci daidai da rana ko ina yawo take za ga tana da sauri luta ne ta yi nan luta yi nan tana da gaggawa sosai kun gane ta ko to balarabe yakan ce mata kutsuro abin da ya sa siboyi ya sanya wa ɗalibinsa suna kuturo saboda shi da duk yake zuwa makaranta duk yadda siboyi ya samu kun fitowa kawai sai cin masa ya riga ya fito komin dare aka sa program inda za a yi karatu to za ka ga shi ibnu kuzo to za ka ga kutur ya fito an gane ko sunansa Muhammad Muhammad bin al-Mustanir sunan mahaifinsa ne al-Mustanir an gane ko Muhammad bin al-Mustanir bin Ahmad wato Muhammad dan Mustanir dan Ahmad amma ana ce masa Qutru saboda sammako na zuwa makaranta da yadda baya latti kuma shi bai gajiya da neman ilimi bai gajiya da neman karatu wanda ya sa sai malamin ya sanya masa kuturo maƙyastu an gane ko malami ne da ya karatu mai yawa ya koyi karatun nahawu da adab da wasu fannona masu yawa wajen malaminsa sigo yake da sauran malamai ina fata mun gane da kyau yana da littattafai da yawa ya rubuta littafin ma'anil Qur'an ya yi littafin al-Istiqaq ya rubuta littafin al-Qawafi ya rubuta littafin an-Nawadir ya rubuta littafin al-Farq ya rubuta ya rubuta littafi al-Aswat sannan ya rubuta littafi al-Azmina ya rubuta littafi as-Sifat ya rubuta littafi al-Ilal ya rubuta littafi al-Asdad an gane ko al-Asdad wato al'ambari muna nan da shi a nan zuwa gobe ku tuna man da nuna muku littafin shi al'azdad littafi ne wadda yake karantar da kai yadda za ka rika furta kalmomi an gane ko yace ka ce safuwa ko sifuwa ko sufuwa da yayi da ana furtawa a haka an gane ko shi al'ambari wato shi ibnu qutrub yana da littafi kan wannan sai yana da littafin halkul fars yana da littafin halkul insan halittar doki da halittar mutum da ya yi rubutu a kai sannan yana da garibul hadis irin yadda al'imamu ibn asir yake da shi da ibn al da sauran malamai shi ma yana da shi yana da littafi alhamz yana da littafi fa'ala wa af'ala fa'ala wa af'ala yana da littafi ar-raddu alal murkidin sannan yana da littafi al-musallas an gane ko shine wannan littafi da yake gabanmu al-musallas in aka ce al-musallas yana nufin wato malami ya dauki kalmar larabci guda daya sai ya sanya mata fata sai ya fada maka ma'anarta sai ya cire mata mata fata ya sa mata kasara sai ya faɗa maka ma'anar da ta ɗauka bayan ta sami kasara sai ya cire kasaran ya sa zomba sai ya faɗa maka ma'anar da ta ɗauka bayan ta ta samu zomba an gane ko harafin farko na kalma in ya zama maftuhi me fassarar kalmar in ya zama maksur me fassarar kalmar in ya zama mazmum me fassarar kalmar kun gane ko malamai da yawa sun yi rubutu kan wannan amma nasa ne fi shahara akwai ibn malik mai nahau ya rubuta littafin al'ilam bi musallasil kalam kun gan shi nan al'ilam bi musallasil kalam to amma duka nan duka rubutun ne sama da baiti dubu kun gane ko kaga wannan karanta shi yana da wahala sosai sosai ma'ana za a ɗauki lokaci ana yi amma watan wata rana in Allah ya dawo ma zalika Allah bi adai muna iya zuwa mu karanta shi na wani lokaci mai yawa akwai malamai da yawa da suka rubutu kan wannan amma shine farkon wanda ya fara yi shi na wannan malami Abu Abdullah Muhammad bin al-Mustanir wasu kuma suka ce Muhammad bin Abdullahi bin Malik At-Ta'i cikakken sunansa kenan ina fatan mun gane da kyau babu shakka karanta irin wannan littafin yana da matukar muhimmanci saboda zai tantance wa dalibi irin ma'anona masu zurfi na kalma in ya ganta da wasali kaza ga yadda zai fassara ta in ya ganta da wasali kaza kuma ga yadda zai fassara ta malamai sun ce shi ya fara yin rubutu kan wannan kamar da Imam Subdi yace huwa awwalu man wada al-musallasa fi al-lugha al-Imam Qutrub shine ya fara rubuta musallas dangane da lugha haka al-Allama Ibn Halkan shi ma abin da ya faɗa kenan yace shi ya fara sauran duk sun biyo shi ne a baya mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan dai bayani kenan haka a takaice dangane da waye shi Qutrub me cikakken sunansa Muhammad ko ka ce Muhammad bin al-Mustanir ko kuma suka ce al-Mustanir din nickname ne na mahaifin shi amma sunan mahaifin din nasa Abdullahi Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullahi bin Ahmad kun gane ko ko ka ce Muhammad bin al-Mustanir bin Ahmad al-Mustanir din eh mahaifinsa ne amma ba shine cikakken sunan mahaifin ba shi ma laƙabi ne ake masa da al-mustanir mai haskawa yadda shi ma ɗan ake masa laƙabi da wa ƙuturub ma ma'ana ƙuturub eh ƙyastu irin wannan wata dabba ce haka ƙarama ta tana tashi tsakar dare tana da himma ƙwarai da yawan gudu Allah ya taimake mu to sai ya ce hamdan libari il-anam summa salatu wassalam ما ناها في دوه حمام ما ناها في دوه حمام على الرسول العربي حمدا لبارئ الأنام godiya ta tabbata ga Allah shine albari albari wanda ya kirkiro halittar mutane hamdan godiya ta tabbata libari anam ga wanda ya kirkiro halittu al'anam su ne halittu albare da ma'ana alkhaliq kun gane ko wanda ya kirkiro halittu sun masalatu wassalam sannan salatin Allah da amincin Allah su tabbata gawa an gane ko yana nufin alar rasulul arab su tabbata ga annabin Allah al'arabu balarabe su tabbata ga ɗan saƙon Allah balarabe har tsawon yaushe za su tabbata sai ce ma na hafi dauhin hamam an gane ko wato su tabbata ma na hafi dauhin hamam lafazin naha daga anniyahatu ne anniyaha kaga asali kukan tsuntsaye ne ba amma sai aka ara ake faɗawa mutumin da yake kuka irin na mutuwa ɗan adam yana kuka ce ni yaha an gane ko to fi'li ma zan sanaha hamam kuma na nufin kurciya an gane da kurciya da tantabara da hasbiya da dukkan irin waɗannan tsuntsayen masu tashi to balarabe kan ce masu hamam an tudhkar wa tu'annas akan ce hamamu alhamamu kuma akan ce alhamamatu an gane ko alhamamu ko kome alhamamatu amma dai anan gurin ana nufin kuciya dauhin fi dauhin lafazan dauhin jam'i ne na addauhatu addauhatu kuma na nufin kurmi kun san kurmi? eh me kurmi? yawa sarkakiyan itace shi ake kira kurmi balarabe in zai ce kurmi sai ce addauhatu in kurmin da yawa ina gaba shi da jami'i a hausa me jami'in kurmi a hausa za a ce kurmin muka eh kaga ba shi da wani jam'i kawai kurmi kurmi kurmi da yawa to amma balarabe yana masa jam'i yakan ce masa dau addauhu addauhu kurmi da yawa an gane ne ko amma in single nam din sai ce me dawhatu to anan sai ya ce hamdan libari il anami thumma salatu wassalamu tsira da abincin Allah su tabbata ma na hafi dauhi hamam su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam farin balarabe ma na hafi dauhin hamam matukar kuciya za ta yi kuka a cikin kurmi kun gane wato nan wurin yana nuna girman salati din da amincin da yake roƙon Allah ya mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah kai tawa annabinka salati tsawon lokacin da tsuntsaye za su ta kuka a cikin kurmi kaga a tashi duniya kenan dan wani lokaci ne za a samu tsuntsaye su daina kuka a kurmi akwai lokacin in ba an tashi duniya ba to ya Allah kai tawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati har zuwa lokacin da za a tashi duniya to Allah mun fahimci wannan da kyau shine ma na hafi dauhin hamam matukar hamamu tsuntsuwa za ta yi kuka ko ka ce kurciya za ta yi kuka fi dauhin a cikin a cikin kurmi an gane ko ma na hafi dauhin hamam matukar kurciya za ta yi kuka a cikin kurmi lafazin naha na ce maku asalin root na kalmar shine ne anniyaha an gane ko shine kuka din kenan kukan tsuntsaye addahu kuma na nufin jam'i na me wato addahu jam'i na me dauhatu ina fatan mun gane da kyau Allah ya taimake mu to ga nan wurin dama ana so in mutum zai fara karatu kamar da limamin nau ya faɗa a cikin littafin al'azakar to ya fara da godewa Allah da yin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati to shine sai ya fara da wannan in kun karanta al'azakar na limamin nawawi za ku ji yayi bayani mai yawa kan cewa lalle ana son duk wanda zai rubuta littafi ko waka ne zai yi ko ko zai yi rubutun zube ne ko wani bayani zai yi kan addini to ya fara da godewa Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya taimake mu to sai baiti na uku yace wa alihi wa sahbihi wa man tala min hizbihi sabilahu fi hubbihi alama marril alama marril hiqabi wa alihi ina salatin can da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya tabbata ga iyalan gidansa an gane ko wa sahbihi da sahabbansa ana so in mutum zai manzon Allah salati ya hada da iyalan gidansa in ko karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ku ji malam Muhammad Nasiruddin Albani yayi bayanin muhimmancin mutum ya zama yana wa wato in zai yi salati sai ya hada da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da sahabbansa wa man tala min hizbihi da duk wanda ya bi su cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wa man tala sabilahu min hizbihi kenan da wanda ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin tawagarsa cikin mumudin nan kenan mu ma duk ana fatan Allah ta'ala ya mana salati ya mana aminci ya bi hanyarsa fi hubbihi wajen san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da wanda ya bi hanyar sahabbai da iyalan gidan ma'aikin Allah wajen kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka din ya ta tafiya alama marril hikabi an gane ko zuwa wurwucewan alhikab lafazin alhikab jam'i ne na alhikibatu zaka ji an ce hikibatu min at-tarikh akan ce hikiba ana nufin sana an gane ko hikab zai zanto sanawat kenan ina fatan mun gane da kyau akan ce hikibatu akan ce hukuba ko au anbiya hukuba hukuba wato wani adadi na shekaru an gane so shine hikab tsawon lokaci wannan salatin ta tabbata ga alayen gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa in aka ce alu asalin wannan kalmar daga ahlu ne aka yi ibdalin ha'un an gane ta zama alhamza koko daga wato awwalu ne daga aulu ne malamai sun yi saɓani sibohi ya ce alu asalinsa daga ahalu ne an gane ko alimamun kisa'i kuma ya ce a'a daga aulu ne an gane ko daga aulu ala ya ulu iyalu shi kuma wannan daga ahalu ne wato daga aulu asalin kalman aulu ne sai aka canza wannan wawun ta zanto alhamza sai aka ce alu aka canza asali aulu alhamza wawun lamun sai aka canza wawun din ta zama alhamza sai zama a a a a alu a alu an gane ko to sai aka mayar da aka haɗe wannan alhamzan tun da sun zama guda biyu an gane sai aka yi ibdalin wannan alhamza ta koma wannan wawun ta koma a wannan alhamza ta koma ta zama ta zama yamala kamar da kake cewa adam asali me a adam an gane sai aka ce alu to wasu kuma suka ce a'a daga ahalu ne ha'un din ne aka yi tabdilin ta zuwa alhamza din daga nan aka shigar da alhamza ɗaya cikin ɗaya aka ja madda dan aka ce alu to inda haka din za a gane fa'idarsa sai ka zo yin tasgiri in ka gamsu cewa asalin alu daga ahalu ne to yayin tasgiri kaga dole koma da shi asalinsa da aka sai dai ka ce uhailu kenan alu me tasgirin alu uhailu in kuma ka gamsu cewa alu asalinsa daga aulu ne to haka sai dai zama uwailu an gane sai alu tasgirin sai zama me uwailu amma akwai sabani da yake dauki wanda zaka dauka ko kai kai kai tasgirin kan uhail ko kan me uwail ya danganta in su in sibo yake ne zai ce ne me uhail in kisa'i ne zai ce ne me uwail to Allah kun fahimci wannan da kyau Allah ya ce ne ke to sai baiti na biyar wa ba'du fal qasdu bima aradtuhu sharkan lima قد كان قبل نظما مثلثا لقطربي مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وما كذا على الولا نظما على الترتب سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريس ففس بنيل العربي غيركم وبعد بايان هكا فالقصد بما أردته na nufi abin da ne nufi sharhan na zan yi sharhinsa an gane ya ce ya nufi abin da zai yi sharhinsa na faɗa muku cewa shi kuturub ya yi rubutun zube ne an gane ya yi mai malamin da shi kuma ya yi ya waƙe baitin shi kuma daban an gane ko shine Abdul Aziz al-Maghribi shine mutumin da ya mai ya waƙe sunan shi Abdul Aziz al-Maghribi shi ya waƙe baitin amma asali rubutun zube ne kamar yadda ba muna da nuhbatul fikar ba ko nuhbatul fikar littafin waye na ibnu hajar ne amma al-imamu sana'ani kuma sai me sai ya maida ita baiti ya wake ta a kasbu sukar haka ne to haka nan shi kutrub rubutun zube yayi abdulaziz al-maghribi shine wanda ya sa su a cikin baiti gaba da to mu kuma gashi baitin muke karantawa kun gane ko wa ba'du bayan haka falqazu bima arabtuhu na nufati abin da ne nufi sharhan da in shirkin sa lima kad kana qablu nuzima wanda yake dama tuntuni an gane nan ji mawaƙi wanda ya waƙe baitin ba ba kuturub ba yake faɗi shi Abdul Aziz al-Maghribi shine yake cewa kafin ni daman wasu malamai sun waƙe littafin ba shi ya fara sanya littafin a waƙe ba nashi waƙe wanda ya fi shahara an gane ko musallasan li qutrubi yace na yi nufin in waƙe wannan musallas na qutrub مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا ina tashi zan fara kawo maka kalma zan fara gabatar da kalma da fatahan harafin farko sai kuma ina faɗa maka fassaranta sai in koma in sa mata wasali ƙasa an gane ko nan ma sai in faɗa maka fassaranta sai in koma in sa gamma nan ma sai in faɗa maka fassararta shine muqaddiman fat'an zan fara gabatar da fataha ga kalma ala kasrin kafin in kawo kalman da kasra fa zammin daga can ƙarshe kuma daga bisani sai in kawo maka ita kalmar da zamma wato mustala a haka zan yi maka zan rijistan su haka zan jera maka su an gane kun gane mustala haka zai tafsilin su haka zai arancin zai jera su fatha kalma ta zanto da fatha sannan sai ta zo da kasra sannan sai ta zo da me zamba wa baka za alal wila haka zan jera maka abin a jere alwila kun gane ko mutawaliya kenan haka zan kawo maka shi a jejjere nazman cikin waƙe ala tarattubi a tsare haka zan kawo maka su sammaituhu bil mawrisi to waɗannan baituttukan ya ce ni na sawa baituttukan suna al-mauris an gane kaga ismul fa'il ne wannan al-mauris li mushkalil musallasi an gane ko sunan littafin kenan sunan waɗannan waken shi qutruk kawai ya ce wato musallas shi kuma abdul aziz al-maghribi wanda ya sa a waka sai ce me al-maurisi li mushkalil musallas an gane ko limushkalil musallas min gairi ma tarayyusi kai dan uwana ba tare da wani jinkiri ba shine at-tarayyusu an gane ko kar ka tsaya wata wata ba tare da jinkiri ba min gairi ma tarayyusi ba tare da jinkiri ba fa fut bi nailil arabi je ka dace je ka samu babban rabo ta hanyar biyan bukatarka shine fa fut ka rabautu benaili da samun al'arabi bukata a muna karanta littafin adab al'arab ko? eh haka ina ku wannan eh to barin karanto a daidai nan wurin akwai 'yan waɗannan wa haka za alal wila nasman ala wato tarattubi sammaituhu bil mawrisi li mushkilil musallasi min gairi ma tarayyusi ba ta da jinkiri ba ko bata lokaci an gane ko malli binailil arabi waye zai yi kwaɗayen ya samu tasa biyan bukata ba tare da jinkiri ba wa zai yi kwaɗayin ya samu tasa biyan bukatar an gane ko wasal minal maulal ali gufrana kulla zalali ثم قبول العمل بالمصطفى المقرب صلى عليه ذو الأولى ما حد ما ما حطلت مذن على رب فأضحى مقبلا من كل نوع طيب وسل من المولى العلي وتكروكي الله مجبنشي مدوككي غفران كل الذلل كروكي الله مدوككين سركي يغافر تامكا يغافر تدكا الذلل an ce a zalal wato duk wani zamiya ka roki Allah ya gafarta mani kai in ka biya bukatar ka ta hanyar karanta littafin to ni kuma kai man addu'a Allah ya gafarta min kurakure na summa qabul al'amal sannan ka roka man Allah ya karbi wannan aikin nawa da nayi inji shi wanda ya tsara baituttuka ya zama aikin ya dace bil mustafa al muqarrabi ya dace da abinda Allah ke so da abinda annabi yake so an gane zai iya kusantar da ni ga Allah madaukakin sarki ya jefa ni cikin tawagar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salla alaihi zulula ma'aboci daukaka yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati ma hatalat mudnun ala in an ce hatala zubarwa kenan almuznu kuma na nufin girgije duk lokacin da girgije zai zubar da ruwa to adadin yawan ruwan da girgije ke zubarwa Allah kai wa annabi salati yawan ruwan da girgije ke zubarwa kun gane kuwa shine salla alaihi dhul ula ma'abuci daukaka yi ma annabi salati ya yawan salatin yake ma hatalat mudnuna ala yawan ruwan da girgijen ke zubarwa tunda aka faru duniya zuwa a kare ta yawan ruwan da girgije ya zubar daga sama Allah kai wa annabi salati yawan wannan ruwan da sama ta zubar ta zubar ala rabbin rabbin shine gona inda fako an gane ko inda ba ruwa kishiyar rabuwa kenan rabuwatin inda yake da danshi to shi kuma nan rabu inda yake ba mai ba ruwa ba lema fa asha muqbila irin ruwan da ake zubar ma gonakai da suka bushe amma sai su wayi gari kuma muqbila sun karbi ruwan sun ma rika fitar da min kulli nau'in tayyibi duk wani nau'in abinci mai kyau an gane kai wa salati kama annabi salati yayin wannan salati da ina fatan mun gane to kama ya gama mukaddima kenan ko cikin baiti nawa cikin baiti sha hudu haka ne sai ya ce algamru ma'un garuza algamru ma'un gazwara والجمر حقد سترا والجمر ذو جهل صرا فيه ولم يجرب algamru ma'un gazura in balarabe ce algamru wato nan zai zai fassara mana bambanci tsakanin algamru da algimru da algumru kaga algamru da fataha na gaino algimru da kasara ta gaino algumru da gamma ta gaino me fassaran waɗannan me bambancin su dama ya faɗa maka zai fara gabatar da sannan sannan to gashi kuwa yace algamru in ka ji balarabi yace algamru ma'un gazura ruwa mai yawa shi balarabi ke ce ma gamru kun ga ne zaka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ghamran bi babi ahadikum da yake kwatanta sallah da alola ce yanzu ɗayan ku a ce ga ruwa nan gamran bi babi ahadikum yana wankewa sau biyar ai kun gane hadisin to lafazin ghamran ala ghamru shine ne ruwa mai yawa yawa tanbihun na'im la ghamr ala mawasim al um ala ghamr shine abu mai yawa galibi an buga ruwa in ka gani an tan an yi amfani da shi ga wani wuri ba ruwa ba sai dai ga kaman an yi isti'ara kamar da zamu zo mu ji a balaga an gane haka an ce ya ci abinci tatil asalin tatil ga abin da ya shafi menene ruwa to amma kuma sai a ƙare shi a yi amfani da shi a can to haka alagham na nufin abin da yake mai yawa wato ma'un gazora wal gimru in kuma balarabe ya ce gimru hikdun sutura algim an gane ko shine mutumin da yake da mummunan niyya wanda yake da yake da wani damuwa a cikin ransa al-gimru hikdun sutura hikdu damuwa da aka suturta ta tana cikin zuciyar mutum nau'i ne na damuwa ake cewa gimr da Allah kun gane wannan da kyau al-gimru za ka ji a cikin sunan na limamin nasa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tajuzu shahadatu ha'inin wala ha'inatin wala zanin wala zaniyatin wala zi kimrin ala akhi la tajuzu shahadatu la tajuzu shahadatu kha'inin shahadar mai ha'inci ba ta halatta wala ha'inatin ko wacce take ha'inci wala zanin ko mazinaci ba ba da shaida wala zaniyatun ko mazinaciya ba ta ba da shaida wala zi gimrin ala akhihi ko wanda yake da damuwa yake da bakin ciki yake jin haushin dan uwan shi shi ma ba zai je yana jin haushin shi ba zai ba zai mai shaida ba kwanan da muke karanta wannan askari ko cewa in wani yana jin haushin wani ba za a bari ya masa shaida ba to me gimru shiƙi damuwa da bakin cikin zuci an gane shi yasa ake ce ma wanda yake tsananin jin kishi shi ma ana cin tsananin jin kishi algimru an gane ana ce musu algimru ina fatan mun gane al'atash ana masa jam'i a ce me eh wato al'akmar gemuru ɗin ana masa jimi a ce me? al'akmar kun fahimta ko? sai ce wal gumru zu jahalin tsara wal gumru zu jahalin tsara in an ce gimru kuma zujale shine wanda yake cikin jahilci sara yayi ta tafiya cikin jahilcin fiki yayi ta tafiya cikin jahilcin walam yujarrabi bai da tajriba bai da experience na rayuwa wanda ake ce mishi gumru wawa kenan wawa shine gumru yadhunnu al-gumru anna al-kutuba tahdi akhafa hamin li idraki al-umuri ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت أقل الفقيم ومن رام العلوم بغير شيء يدل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من تيم الحكيم كذا الجمر يظن الجمر جمر واواكينا أنقالكم الغمر ماء غذرا والجمر حقد سكرا والغمر ذو جعل صرا فيه ولم يجرب kaga ce wannan an gane ko ka gane fasaran su da nace gamru ina nufin ruwa mai yawa da nace gimru ina nufin damuwar da take tacci da nace gumru ina nufin wawa an gane ko mu kiyaye ainihin waɗannan waɗannan kalmomi yanzu kuma zai bambanta maka tsakanin assalam da assilam da assulam an gane tahiyyatil mar'i salam wasmul hijarati silam wal irqu fil kaffi sulam rawahu fi lafdin nabi a gane ko tahiyyatul mar'i salam in za a yi gaisuwa ka dan ce assalamu alaikum aminci lafazin assalam na nufin me aminci wasmul hijarati silam in aka samu kurman dutse ina irin dutsen nan sili sili zaka ji smooth an gane dutsen nan da zaka in ka hau zamewa ma zaka bai da kwarzana kwarzane irin kurman dutse mai santsi an gane to irin wannan dutsen an balarbe na ce mishi assalamu tahiyatul mar'i salam an gane ko wasmul hijarati salam wal irqu fil kaffi sulam ina jijiyoyin da suke tafin hannu da jijiyoyin da ke tafin hannu da gaban dan adam gabbai na dan adam balarabe kan ce masu sudam aka masjami a ce sulama an gane ko zaka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ala kulli sulama min ahadikum sadaqa kowace gaba cikin gaban jiki ana neman ta bada mai sadaka an gane ko sulama sulama an gane ko so ma akan ce sulamiyat akan ce salamiya salamiya ana nufin gaba akan ce sulam ana nufin jijiyoyin da ke hannu jijiyoyin da ke tafin hannu rawahu fi lafdin nabi ai an rawaito wannan ma a lafazin annabi yana cewa ala kullu sul ala kulli sulama da Allah kun gane tahiyatul mar'i salam wasmul hijarati silam والإرق في الكف السلام ما معنى على العرق jijiyan da ke hannu me ake ce mata as-sulam da Allah kun gane musallas musallas din kenan kowace kalma zai a biya maka ita sau nawa so uku assalamu assalamu as-sulamu assalamu aminci assalamu dutse as-sulamu jijiyoyin hannu ko kace gabbai gabban jiki da Allah kun gano wannan da kyau to haga wannan kenan ina fatan mun fahimta to nan kuma za a bambanta maka tsakanin alkalamu da alkilamu da alkulamu alkalamu alkilamu alkulamu an gane ko amma alhadisu fal kalam wal durgu fil mar'i alkilam wa mawdu'u sulbul kulam لليبس والتصلب amma alhadisu in tattaunawa ne tsakanin kai da wani da wani ana tattaunawa ana magana balarabe sai ce wannan me alkalam sai ce mishi alkalam alkalamu magana an gane ko wajurgu fil mar'il kilab rauni kuma injuri rauni mai balarabe ke ce masa alkilam an gane ko balarabe yakan ce marauni me alkilam ina fatan mun gane sai dai alkilam dan jam'i ne asalin mufradan kalmu ma min sahibi kalmin kalmin shine annabi yace ba wani wanda ma min sahibi kalmin yuklamu fi sabilillah ba wani mai mai rauni wanda za a yi masa rauni din saboda Allah sai ya zo ranar alkiyama raunin nan yana ɗagan jini amma kuma ƙanshinsa ƙanshin almiski ne da Allah kun gane wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lakum dabbatan min al-ard sai Allah ya ce me tukallimuhum annan nasu kanu bi ayatina la yuqinun an gane ko to amma a wani lafazin kuma taklimuhum ne kaga tukallimuhum tay musu magana taklimuhum kuma ba tay musu rauni shine in kana karanta littafin tafsiri suka ce mutanen kirki za ta yi musu magana ne amma mutanen banza za ta yi musu rauni an gane ko amma alhadisu fal kalam wal jurhu fil mar'il kilam rauni sai a ce mishi al kilam wa mawdu'u sulbil kulam ina tsan dauri inda ruwa bai zama a gona kun san ɗan dauri ko ko ruwa ya dake shi sai dai ya watse to me balarabe ke ce masa alkulab ɗan dauri alkulab ɗan dauri wasaltu ila alkulami an gane ko wasaltu ila me ila najaitu bil kalami an gane irtaqaitu ko kuma wajadtu alkilama inna ce me inna ce wajadtul kilab me nace najiram an gane ina fatan mun gane asabtul kilab na samu rauni amma wa mawdu'us sulbil kulab duk wani wuri dan dauri sai a ce mishi kulab lil yubsi wanda ya bushe wa tasallubi ya zama dan dauri sunan shi kulab kaga an bambanta mana tsakanin kalam al-kalam al-kilam al-kulam da Allah kun gane fassarar kalmomin Allah ya taimake mu ya darso na faɗa muku ka'ida baki nawa na muna so mu kare eh to bai ta 20 20 na a wannan bugun ya ce 20 kenan ko to masha Allah to anan za mu dakata kenan baiti 20 ko to to sai mu je bai sai mu je na na biyu bismillahir rahmanir rahim subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk